محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kawo wannan yammaci na lahadi daren litini yau mana ashirin da shida ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar a gidan miladiya yau mana biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun da wannan majalisi mai albarka a wannan babban cibiya na alkhairi markazu abdullahi bin abbasin wanda ke cikin birnin Zaria Allah ya ƙara mana albarka mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub wato ababe da suke gurbata zukata su la'anta zuciya su mai da zuciya gurbatacciya lalatacciya Allah ka tsare mu daga gare su idan ba mu manta ba mun shiga matsala ta biyu abin da ke gurɓata zuciya abu na biyu shine at-taraf shine kamar yadda muka yi tafassara at-taraf shine wato facaka facaka da kecere ni da kuma ƙetar haddi wurin jin daɗin rayuwar duniya ita ce at-taraf mun ji shimfiɗan da malam yayi cewa wannan babban cuta ce cuta ce mai halakarwa duk al'umman da ta kamu da wannan mummunan cuta to za ka ga wannan al'umma cikin shantakewa da san jiki da san kai wannan zai bayi zuwa ga koma baya a rayuwarsu ga baki ɗaya ba za su iya zabara su miƙe ce abin da zai amfane su a rayuwarsu ba ko addininsu sai dai lalata da ta tsara zai cika wannan al'umma. Malam dai ya yi shimfiɗa wanda ya nuni akan haɗari da irin mummunan cutan wannan wato matsala na attaraf. Daga bisani ya yi mana ta'arif, wato ya kawo mana ma'anan menene ake nufi da attaraf. A ta'arifin shi na lugha a harshen larabci ya kawo mana ya kafa hujja da waɗansu ayoyi cewa ma'anan at-taraf shine at-tawassu' fi ni'ima fadadawa a cikin ni'ima ababen ci ababen sha ababen sawa ababen hawa da kuma gida da mutum zai zauna duk inda mutum ya wuce wuri a cikin waɗannan abubuwa to sai a ce ya fada cikin at-taraf har muka kaka waɗansu misalai wanda malam ya ambace su a can cikin littafin irin su mai da hankali akan gyaran gashi mai da hankali da kyalkyalta rigan da za ka sa ko motin da za ka sa ko ire-iren waɗannan abubuwa ko yin maɗaki kwalliya a kyalkyalta ɗaki baya ga rigan sawanka ɗakin kama yana da rigan sawa irin wannan labule da za ka ga an sama windo a sama kofa sai kuma a jikin katanga ma ana sanya mishi tufafi duk wannan yana daga cikin kofofin attara ko kuma dabbobin da ake amfani da su su ma a rika caba musu kwalliya ana sanya musu tufafi irin yadda za ka ga waɗansu daga cikin masu sarauta suna yi mudi a wuraren mana za ka ga a samu yadudduka masu tsada sai shi doki Allah bai yi shi don ya sa rigar da ɗan adam ke sawa ba shi fatan jikin shi da Allah ya bashi ya ishe shi to taraf ne ƙetare haddi ne faca kani a ɗinka musu riguna daga ƙarshe malam ya kawo tarif wato a shar'ance a addinin musulunci idan aka ce a taraf me ake nufi ya ce shi ne ƙetar haddi wurin jin daɗin ni'imomin da Allah ya bada ka wuce haddin da Allah ya tsaye da kai ka ƙetara wannan haddin kai ta faca ka cikin ababen jin daɗi ka yawaita a ciki wanda kuma zai jawo maka fariya da alfahari da girman kai to wannan shi ake kira attara sai ya ce to a taƙaice kenan idan aka ce almutarafun suwa ake nufi su ne wanda ni'iman da Allah ya musu ya sanya su ɗagawa yalwan jin daɗin rayuwa ta mamaye rayuwansu kullum suna kwaɗayin yadda za su ƙara ne wurin abadanci ababe masu shagaltarwa ababe masu ƙyale-ƙyale sun ƙoƙari sun kai ƙololuwa wurin amfana da waɗannan ni'imomin Allah subhanahu wata'ala cikin ababen ci da ababen sha da wuraren zama da ababen hawa malice to irin waɗannan mutane su ake kira almutarafun to inda za mu tashi shine inda malam ya ce zan mutaraf fil qur'anil karim irin zargi mai tsanani da alqur'ani mai girma ya yi maɗabi'an attaraf ƙetare haddi wurin jin daɗin rayuwar duniya. Mali ce, Zamma Allah ta'ala attarafa fil ƙur'ani karin fi iddati mawaɗe. Al'ur'ani mai girma ya zo mana da wuraren da Allah ya zargi facaka da wuce wuri wurin jin daɗin rayuwar duniya a wurare da dama. Al'ur'ani mai girma ya zo mana mana da waɗannan wuraren inda Allah ke zargan attara jin daɗin rayuwar duniya da miƙe ƙafa da sakin jiki akan rayuwar duniya Allah ya zargi wannan yanayi a wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma male ce awwalan wuri na farko yace attarafu min sifati zalimin wal kafirin wato facaka da ƙetare haddi wurin jin daɗin ni'imomin rayuwar duniya yana daga cikin sifofin azzalimai sifofin kafirai yace qala Allahu azza wa jalla fi wasfi al-kuffar Allah mai girma da buwaya ya faɗi yayin da yake sifanta kafirai wa taba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wannan aya mun karanta ta a baya in ba ku manta ba mun karanta ta a baya wurin da malam yake yin ta'arifi na at-taraf a harshen larabci wannan aya Allah yana bayani akan cewa azzalimai waɗanda suka zalunci kawunansu sun bi irin ƙyale-ƙyale da Allah subhanahu wata'ala ya ba su a rayuwar duniya suka ƙyale gaskiyan da ake kiransu zuwa gare ta saboda kasancewansu mujirimai ‘yan ta'adda masu ƙetar haddin Allah. Domin farkon wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani ne falaula kanin ƙaryatun, falaula kanin min al'uruni min ƙablikun uluba ƙiyyacin, yan hauna an alfasadi fil ardi illa qalilan mimman an jana minhu, sai ce wa taba allazi na zalamu ma utrifu fi. Allah yana bayani ina ma da za a samu cikin al'ummomin da suka zo a baya, a sami baƙaya, a samu ragowar mutanen kirki masu umarni da abu mai kyau da hani akan munanan aiki. Ina ma da kuma al'ummomin nan da kuka zo a baya za a sami irin waɗannan mutane a cikinku. Masu umarni da abu mai kyau suna hani akan munanan aiki. Ina ma da za a samu wannan, to da alkhairi ya yawaita a cikin al'umma. to amma abin ban takeicin sai Allah ya ce wa taba'al ladina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin so waɗanda yake azzalimai kangararru kenan sai suka bi ma utrifu fihi abinda aka kawata musu aka jiyar da su daɗi a cikin shi na rayuwar duniya sai suka bi shi wannan sai karkatar da su daga abin da ake musu wa'azi a kansa wa kanu mujrimin alhalu sun kasance mujirimai ‘yan ta'adda sun ƙetar haddin Allah, bi ma'ana sun zama kafirai. Kenan wannan aya Allah ya kawo ta a matsayi na zargi, cewa masu bin ƙyale-ƙyalen rayuwar duniya to azzalimai ne, kuma mujirimai ne. Waɗanda ƙyale-ƙyalen rayuwar duniya ya shagaltar da su daga gaskiya, ya shagaltar da su daga bin ƙur'ani da sunna da tafarkin magabata na ƙwarai. waɗannan mutane azzalimai ne kuma mujirmai mahallin shahid shine inda Allah ya ce ma utrifu fihi sai suka bi abin da aka jiyar da su dadi a ciki na gidaje da ababen hawa da sutura da ababen ci da ababen sha to sai azzalimai suka mai da hankali akan wannan su dai faɗi tashin su ya za a yi duniya ce kyau ya za a yi a samu manya-manyan gidaje ya za a yi a samu manya-manyan ababen hawa na alfahari ya za a yi a samu manyan riguna masu tsada ya za a yi a ci mai daɗi ko da yaushe a sha mai kyau ko da yaushe ko da ko addini bai tsayu ba to wannan ita ce manufansu to wannan da suka bi sai Allah subhanahu wataala kirin ya su a matsayin azzalimai ya kirin ya su a matsayin mujrimai to haka ka'idar take ko a yau ko a gobe wanda ya kasance faɗi tashin shi baki ɗaya akan waɗannan abubuwan ne nake liƙilar rayuwar duniya amma ya labarin addini wannan ba damuwarsa ba ne to ya zama cikin azzalimai ya zama cikin mujrimai qala ibn jarir rahimahullahu ta'ala الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أبو جعفر yake cewa shine imamul mufassirina shine shugaban masu tafsiri ya mutu hijira na da shekara 310 ga abin da yake cewa cikin tafsirin sa yace inna Allah ta'ala akhbara lalle Allah mai girma da buwaya ya bada labari annal ladina zalamu anfusahum waɗannan waɗanda suka zalunci kawunansu min kulli ummatin salafat daga duk wata al'umma wacce ta gabata fa kafaru billahi wanda suka kafirce ma Allah ittaba'u ma unzaru fihi min lazzatid dunya to babban abin da suka mai da hankali akai shine abin nan da aka jiyar da su dadi min lazzatid dunya daga kyalekyalen rayuwar duniya abin nan da aka yi musu jinkiri a cikin sa abin nan da aka ba su min lazzatin duniya na daɗaɗen abubuwan rayuwar duniya to abin da suka bi kenan fastakbaru an amrin lahi wannan sai ya ja su sai suka koma suna alfa abin nan suna girman kai daga bin umarnin Allah wa tajabbaru suka yi fito na fito da gaskiya wato suka toge kenan suka zama jabbar jabbar shine wanda yake yana nuna isa shi isasshe ne ya fi ƙarfin ya rusa nama dokan Allah wa saddu an sabilihi suka kange mutane daga tafarkin Allah waɗannan duk wata al'umma da Allah ya aiko wani annabi to sai kaga azzaliman cikin wannan al'umma waɗanda suka kafirce sai kaga babban abin da ke ɗiban su shine ɗan abin da Allah ya ba su ya jiyar da su daɗi na daɗaɗen rayuwar duniya da ƙeleƙelenta to wannan ne take sanya so su girman kai daga bin umarnin Allah su fito na fito su kuma kange mutane daga fahimtar gaskiya wani mulkin da aka bashi shi ne zai ga cewa mulkin nan saboda yana cikin ƙeleƙelen rayuwar duniya sai ga taya za a yi bi Allah bayan yana da mulki iri kaza yana da matsayi iri kaza ya taka mataki iri kaza wani dukiya aka ba shi sai ya ga cewa ta yaya za a yi yana da dukiya sannan a ce wani ne zai rika ba shi umarni kamar yadda Allah ya kaito mana akan waɗansu fasikai mujirimai a cikin suratul alaq innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna waɗansu kuma ƙarfi ne Allah zai ba su sai su ga sun fi ƙarfin su rusuna ma Allah sai su ce mana ashaddu minna quwwa waye fi mu karfi da aka so karfin su shi ya shagaltar da su daga al'amarin Allah wani kuma dukiyan da Allah ya bashi kamar yadda muka kawo wancan irin su karuna zai ce inna ma utitu ala ilmin indi ilimin da ke tare da ni shi ya bani wannan dukiyan waye sai juya ya juya min akalan al'amari to kowa dai da irin nasa wani mulki wani dukiya wani kyau Allah ya bashi sai ya amfani da wannan kyan nasa sai ya karkace irin su matan Abu Lahab ummu Jamil ake kiranta fa ummu Jamil uwan kyakkyawa wato ita kyan nata ma kamar ita ce uwa cikin kyawawa daga cewa to duk da irin wannan kyan nawa wai wancan ne zai zo ce zai juya akaran al'amarin mu sai ya sa ta kangare to ga sunan kowa da irin nasa duk kyalekyalen duniya ne to sai ga mutum ya yi girman kai yana ganin ba zai rasa nama dokan Allah ba sai mutum ya fariya ya fito na fito waɗansu in suna son su bi sai ya hana su sai dai su bi shi sai mala ya ce wa zalika annal mutara fi kalamil arab huwa al muna'am in aka ce al mutara a harshen larabci inji al imam ibn jarir yace huwa al muna'am shine wanda aka ni'imtar da shi allazi qad ghuziya bil ladzati wanda gabaki ɗaya kyale-kyale ne kawai yake fataka a ciki in zai ci sai abin da ya ga dama in zai sha sai abin da ya ga dama in zai sanya ya ci fati sai wanda ya ga dama in zai auri mace sai wacce ya ga dama in zai hau mota wacce ya ga dama in zai gina gida irin yadda ya ga dama shikenan to galibin irin waɗannan yana kai su zuwa ga kangarewa domin za su rika fahimtar cewa kamar babu wanda ya sai sanya su ko ya hannun su kun gane abin da nake nufi to Allah ka shiryatar da mu yanzu idan ka ɗauki mai arziki sosai wanda yana ganin ya fi ƙarfin ci da sha da tufafi a zo ka ce mishi ga irin yadda addinin musulunci ya tsara tufafi ko babu yadda musulunci ya tsara tufafin musulmi akwai akwai akwai tufafin da bai yadda ya sa ba akwai namiji na ado da zinari akwai wanda zai sa agogon zinare ko zoben zinare mishi manzon Allah ya hana sai ya rena ka sai ya dauka kai ne sakarai kawai sai kuma gani na sa wani wando haka dan digil har wani ma sai izgilanci sai ya ce kamar zan tsallake wuta me yasa me yasa me ya jefa cikin wannan din ya ga yana da tufafin ne an ra'ahu gana ne din ya ga yana da shi din ya daina da shi da Allah ya cire mai wandan ko yana son sa wandan Allah ya cire wandan ya jarabce shi da wata cutar da yake sa wandan ma zai gagara ko kuma ya jarabce shi da wani miki a kafan da yake sauke wandan zai gagara to sai ya sauke mu gani ashe kawai Allah ya bashi dama ne ya bashi lafiya ya bashi tufafin sai ya ga cewa to Allah bai isa kai juya ni a cikin wannan tufafin ba to duk dai shine abin da malam ke magana akai cewa almuna'am allazi qad ghudhiya bil ladzati wanda aka jiyar da shi daɗi yana facakan shi a cikin ƙyale-ƙyale to sai ga cewa babu yadda za a yi nassan ƙur'ani ko nassan hadisi ya juya shi saniyan abu na biyu attarafu sababin li'azabil akira ƙyale-ƙyale da miƙe ƙafa cikin ni'imomin duniya to yana sabbaba azaban gidan lahira malai ce qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya Allah ya rabtako mana waɗansu mutanen kirki na daga annabawa da wasansu Allah ya yi bayani akan nana Maryam kafin nan yayi bayani akan annabi Zakariya yayi bayani akan nana Maryam yayi magana akan annabi Isa yi magana akan annabi Ibrahim yi magana akan annabi Musa annabi Idris annabi Isma'il da sauran annabawa sai yabo na alkhairi akan su ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adama وممن حملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا وإن سوني الله يمس نعم الدنيا يمس نعم اللاهرة cikin annabawa da sauran mutanen kirki sai Allah ce idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya cikin alaman da ke nuni akan Allah ya musu ni'ima zaka ga cewa in ana karanta musu ayoyin Allah ana musu bayanin shiriyan Allah da shiriyan Annabi sallallahu alaihi wa sallama kharru sujadan wa bukiya zaka ga sun fadu suna kuka suna masu rusunawa ga Allah subhanahu wataala suna sujada suna kuka ayoyin ƙur'ani ko shirya manzan Allah kan taɓi zukatansu har wannan ya sanya su su yi suka to kaga waɗanda Allah ya musu ni'ima kenan to sai Allah ce fa khalafa min ba'di mukhalifun sai waɗansu masu maiwa na sharri suka maye musu shine fa khalafa min ba'di wato min ba'di haula bayan waɗancan mutanen kirkin annabawan nan da manzannin nan da sauran mutanen kirkin nan da Allah ya bayanin su to fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka samu masu mayewa na sharri suka maye musu su kuma ga irin sifofinsu a ba'us salata sun tozarta sallah wata ba'us shahawat sun bi kyale-kyale da sha'awoyin zukatansu haji sifansu a ba'us sala sun tozarta sallah jama'a musulmi sallah ba ita ce mafi girman wajibi ba in ka tsama kalman shahada sallah ba ita ce ginshikin addini ba as-salatu imaduddin sallah ita ce babban turken addinin musulunci ga baki daya ita ce mafi alkhairin aikace aikacen bayi da suka kusanci Allah ita ce mafi tsarkin abu wanda in kana neman taimakon Allah a cikin al'amuran rayuwar duniya da ita da azumi ne ake samun taimakon Allah da su. Wasta'inu bis sabari was salati as-sabari anan malamai suka ce azumi was sala da sallah in kana neman taimakon Allah ka nemi taimakon Allah ta hanyar waɗannan abubuwa. To sai suka tozata sallah. Wanda tozata sallah me ce ba zai tozata ba? Wanda ya tozata sallah zai tozata azumi. Zai tozarta zumunci, zai tozarta duk wani abin da baka tsammani saboda duk wani abu yana raka sallah ne in ka tsama kalmar shahada to sai mutum ya tozarta babban to tozarta karami zai wahalle shi kenan kaga san fada cikin babban hadari sannan wata ba'u shahawat sai suka fuskanci sha'awoyi kawai da abubuwa na daɗi na ƙyale-ƙyale suka yadda da rayuwar duniya suka natsa da ita إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها suka yadda da rayuwar duniyar nan galibin mu nan yanzu sai kaga muna kwanciya ne in ka ga yau ka kwanta lafiya kana tunan to ko za a tashi ko ba za a tashi ba don waɗansu da yawa a gaban ka sun kwanta ba su tashi ba waɗansu sun tashi ba su iya sake kwanciya ba sai dai aka kwantar da su a cikin kabari galibin mu haka muke tafiya mu haka muke kallon rayuwar duniyar nan shi yasa in ma kai shirin yin wani abu in ka tana kai ga fa mutuwa tana ci kamar rana sai ka kai bar in haƙura amma waɗansu suna nan yanzu suna ni nake so in zama gwamna ni in zama shugaban ƙasa ni nake so in zama vice suna nan kawai zanen da suke ta yi kenan rubutun da suke ta yi kenan idan da ka je ka ce mishi excellency kai fa mutuwa tana iya zai dauke ka mahaukaci akwai wani mutum a Abuja wata bayan Allah take gaya mun wannan da ita da masu kuɗin gaske ne wani abu ya haɗa su sai take ce shi wani ku rika sadaka daga abin da Allah ya ba ku sai ke ta suna kyauta suna waye suna waye ta ce a'a a rika yin sadaka kuma a yi ma iyaye a yi ma iyaye wani haka wanda yake sadakatun jariya kuma in kun mutu mutum zai sami lada mai gudana sai ce mata hajiya ke ma dukkin yadda da ke faɗi ko ta ce kamun yaya ya ce kin yadda a ce miki wai in an mutu za a yi waye za a yi waye kuma nan tsibar Allah ne uwan shi musulma ne inda zan gaya muku nan wallahi duk kun santa uban shi ma musulmi ne in na gaya muku duk kun san shi ba wanda bai san shi ba nan wallahi sai da yaro dan kankani amma abin da yake ce mata ke mahajiya kun yadda da wannan abubuwan da ake ta faɗi wato kaman su irin ba su ma yadda duk ababen da ake faɗi akan al'amarin mutuwa da tashin alkiyama gaskiya bane so irin wannan shi yasa in suna saka tashi lissafin su ba maganan wai mutuwa a ciki ba maganan wai Allah yana da ƙarfin da zai karya su ko zai lankwasa su magana ce kawai rabu bil hayatid duniya sun gane duniya sun yadda da ita wa kuma annubiya sun samu natsuwa da ita babu abin da ke ba su natsuwa kamar rayuwar duniya amma mummunai fa bi zikrillahi taqma innal qulub su mummunai ambatan Allah ke natsar da zukatansu su karanta alkur'ani sai kiyamun laili su zo majalisi su saurari karatu sai ya ba su nutsuwa da kwanciyar hankali amma su irin waɗancan mutane fa ƙur'ani ba fa natsar da zukatansu yake yi ba tsakankaninsu da ƙur'ani sai dai a yi musu surkulle da shi saboda ƙofan shaiɗan ne ƙofan shaiɗan ne za a iya amfani da alƙur'ani mai girma a yi musu surkulle tunda akwai kafirce ma Allah a ciki sai su natsu da wannan sai su natsu da wannan abin da aka yi kaji an ce maka an ba wani sa'a ka je ɗakin ka'aba ka je ka taka alƙur'ani mai girma kai zina da wata kana fuskantar ɗakin ka'aba ko kai luwaɗi kana fuskantar ɗakin ka'aba kuma ka taka alƙur'ani kuma kusa da ƙofar ɗakin Allah akwai tsokanin da ya wuce wannan mutum ya zo ƙofar gidanka ya zage ka ya ci maka mutunci ya biyo ka har ɗaki ko kotu aka je kai kake da gaskiya walillahi al-masalul a'la to mutum ya je ƙofar ɗakin Allah inda in an yi zunubi za a je a tsarkaka to a can zai je ya ɗauko ƙazantar shi mafi muni to ya za a iya tsarkaka irin wannan ula'ikan lazina lan yuridi Allah an yutahhira qulubuhum irin waɗannan su ne mutanen da Allah baya nufin ya tsarkake zakatun su to shi yasa ma Allah subhanahu wataala ya ce wattaba'u shahawa sun talike ma sha'awoyin duniya da kyalekyalanta sun yadda da rayuwar duniya sun natsu da ita faɗi tashin su baki ɗaya akan ta sai Allah ce fa sawfa yalqawna ghayyan irin waɗannan mutane ranar tashin alƙiyama za su faɗa cikin hasara za su faɗa cikin rabane kuwa ita ce ma'anar zayyan hasara ce saboda ne saboda azaba ce wacce take nunnunkuwa in yau an yi ɗaya gobe a yi biyu jibi uku hakan nan za a yi ta nan kamu azaba kamar da ayin alƙur'ani mai gina tabbatar mana mali ce ƙala ka'abul ahbar ka'abul ahbar ya ce wallahi ya ce na rantse da Allah inni la'ajidu sifatul munafiki na fi kitabillahi azza wa jalla ya ce wallahi ni na samu waɗansu sufofi na munafukai a cikin alkur'ani mai girma kamar yana son ya ce akwai wata aya wacce ne la'akari da ita wannan ayan ta fito da sifofin munafukai ne saɓanin surori da ayoyi waɗanda suke magana akan munafakai ƙarara ba muna sautin munafiquna ba ai akwai ta akwai bayanan munafakai a cikin baqara kaga an yi bayani akan mummunai alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi har ya zuwa muflihun kaga idan sufofin mummunai ne daga nan aka zo maganan kafirai ayoyi guda biyu ne to daga nan sai aka fara bayani akan munafakai ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا سيدا أكسام آيوي قوم شاتقص أنا مغنى أكم منافقين كافريكو آيوي دوني إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وسي أكجو من الناس سيدا أكسام آيوي قوم شاتقص دك أكم منافقين أكي مغنى سولك غانا هذا الرنس to da aka bakara ta maganar munafikai nisa'i ta maganar munafikai surori da dama sun yi maganar munafikai to baya ga wannan shine ka abul ahbab cikin tabi'ai ne yake cewa wallahi ya gano wata aya wacce ta bayani akan sifofin munafikai yace burku da sifofin sharrabina lil qahawat akwai su da yawan shan kayan maye kayan maye giya ne shalasho ne ire-iren waɗannan kayayyaki na maye tarraki na lissalawat masu yawan barin sallah ko dai su batta ga baki ɗaya ko su rika barinta ba sa yinta akan lokacinta la'abina bilka'abat masu yawan wasa da ludo ludo ko katta ko kwado ire-iren waɗannan dai ababen da ake yin wasa da su na shagaltarwa ila an gani su ne ka'abat ɗin raƙadina anil atamat masu bacci masu yawan bacci daga sallan isha'i ba bin da ya dame su da sallan isha'i da sallan alfijir mufritina fil ghadawat masu wuce wuri wurin cin abinci su dai alghada su dai a kawo abinci a kawo abinci a tebur ɗaya sai ka samu mutum an kawo shi abinci guda kala goma kala goma ga wannan abincin baka ma san sunan shi ba wancan daban wancan daban wancan daban kuma babu yadda za a iya iya cin kowanne ma daga cikinsu amma yana ganin kaskanci ne a ce ya zo cin abinci kawai an kawo mishi kwano ɗaya daga kwanan abincin shi sai kwanan nama ko kaza sai juice ɗin shi a abin nan ai wannan kaskanci ne bai isa ba kenan za ka sai an kawo nau'o'in abinci daban-daban tarraki da juma'at na haka ne ko yawwa masu yawan barin sallolin juma'a ba abin da ya dame su da sallan juma'a ba abin da ya dame su akwai wani shugaba da aka ce shi baya sallan ma juma'a ba ma ya tashi tafiya abuja sai sha biyun rana ranar juma'a zai bar jihar da yake mulki zai tafi abuja juma'a fa kai ka damu da juma'a aka ce sai ya haɗa salloli hudu biyar lokaci daya ba abin da ya dame shi kila sallan asubahi mai yiwa kila yana yi a gida to amma wai a zahar la'asar magriba isha'i sai dai a yi ta mitin kawai a yi ta mitin a yi ta mitin a yi ta mitin sai ya kuma jakar mun karfe goma na dare ya yi a zahar ya yi la'asar ya magriba ya isha'i shi a hauka irin nashi duk Allah ya karba bai san inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ba kowace sallah Allah ya mata lokacin kamar yin kafin lokacin ta Allah bai karba ba haka nan duk sallan da aka barta lokacin ta ya wuce ba a yi ta ba Allah bai karba ba har sai in akwai laluran da Allah ya yarda da shi kaman bacci kaman bacci kaman mantuwa kaman wani abu na rashin lafiya da ya kama mutum wanda kila ana cikin wani hada-hada har lokacin bai sha'afa ba baccin kenan dai da rashin lafiya da manzan Allah faɗi a cikin hadisi wani hadisi ne wanda ya mata sallah sallah wanda ya dinga ta tafiya in zai dawo ya hada sallah sai ranar nan bai hada sallah ba kila za su taso karfe 1 da rabi ko karfe 2 daga Kano ya ashe an kawo sallan azhari bai ƙara tunawa ba sai ya zo kwanciya bacci sai ta da muka yi sallah tare da ƴan uwa ai azhar kaɗai muka yi muka ce mai alai a tashan yari misali sai ya manta to manzo Allah sai ce fali sallaha ila idza zakaraha idan ya tuna sai sallace ta kaga mantuwa ce ko kuma bacci bacci na iya kwashe shi sai ya kasa tawa akwai wani bawan Allah da ya taɓa yin wani irin bacci mai ban mamaki lokacin da muna jami'a ɗan uwa ne ranan ranan yaushe kenan ya tafi umara kasan in kana can irin madina ka sai da mutum kamar laraba kun dawo bayan isha'i kun ci abinci zuwa sha ɗaya bai maka to ni na wuce ina na wuce umara zai tafi makka zuwa asubahi ya kai ya aikin umaran shi in yana da wani abin da zai yi in ba shi da shi yana gama umaran shi bayan asubahi ya kamo hanya zuwa zarama ya dawo to shi wannan dan uwan ya tafi umara ya da to ya dawowa ba sai ranar juma'a galibi muka tsaya a sal ayi sallan juma'a ayi sha'i ba ranar juma'a sai mu dawo da dare sai kaga mutum ya kawo to haka shi ma ya sai dawo ranar juma'a da dare saboda karatu da tari kuma da asabar da alhamis ne ba a yi yanzu suna da ne kawai ba kai da aka aka ce kowa ya kawo ranar asaba to shi shiga ɗaki ya kwanta wannan daren karfe kusan uku na dare to bai tashi farkawa ba sai ranar asabar ɗin ranar asabar ɗin da asabahi ba lahadi sai lahadi da asuba sannan ya farka ya je aka yi sallan asubahi ya yi wanka ya tafi aji shi ke nan ya je kawai sai ya je da asamin ɗin shi ce ga malam bai zo ya karɓa asamin ba aka ce an karɓa jiya wani irin jiya kuma jiya juma'a na karatu ne ka ce mishi a'a ya abdullahi wani irin jiya asabar a jiya juma'a jiya asabar ya ce shi fa sam bai san wannan magana ba tun suna su biyu suna jayayya sai aka ce tobar a kira wani wani yau ya shi ya ce yau lahadi a ce wallahi bai yadda ba wani yau ya shi yau lahadi sai da aka taru aka ittifaki cewa yau fa lahadi ne ya ce to ai shi jiya da daddare ya dawo ya dawo wurin karfe uku ya kwanta bacci shi ne yanzu ya tashi aka kuma asabahi da shi sai ‘yan ɗakin su suka tabbatar miki da cewa ai sun fita sun bashi yana ta bacci sun dawo sun same shi yana ta bacci ashe ya baccin kusan kwana ɗaya da shi bai gane ba to kaga yanzu wannan da ya bacci yanzu da ya tashi sai ya rama asabahin jiya da azar da la'asar da magriba da isha'i manzon Allah ya bashi lasisi amma da gangar ka san yanzu karfe ɗaya ta yi azhar ta yi ka yin sallah biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas har aka shiga dare kar ka bata kanka lokaci Allah ba zai karba ba Allah baya karban irin wannan sallah tun daga shi fa khalafa min ba'di mukhalifun aba'u salata wa tabu shahawati makoma mutun kawai fa sauka ya auna gayyan ila an gani duk wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita bai yi ba ko yayi Allah bai karba ba ko yayi Allah bai karba ba ina ƙara nana ta muku wannan saɓanin mazhaban mazhabobi guda hudu da suke ce in mutum ya bar sallah bai yi ba lokacin ta ya fita to ya rama Allah kwata kwata Allah bai magana wanda ya bar sallah ya rama ba kawai su magana ce ne jira azaba ko kuma ya tuban mu Allah ya kyautata aiki ya aiki aiki tukuru haka malamai suka tabbatar da wannan ita ce magana mafi gaskiya to shine yake cewa tarrakina da juma'a ba abin da ya dame su da sallan juma'a to da ka'ab al-ahbar ya kawo innan sifofi da ya gano na munafikai a wata aya thumma tala hadhihi al-aya sai ya karanta wannan ayan fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us salata ai ba kafire bane kenan tunda aka ce aba'us salata dama ai kafiri baya sallah ai musulmi ne ake sa ran ya sallah to aba'u ha sai suka tozarta sallah wattaba'u shahawat suka bi sha'awoyin zukatansu fa sauka alqawna ghayyan to da sannu Allah ce za su fada cikin wato azaba da hasara bari mu ƙara na uku tunda dama na uku ayoyin da malai ya kawo dama mun riga mun karanta su yace salisan abu na uku cikin matsalolin ko kuma irin yadda Allah ya zargi kecere ni da facaka a cikin alqur'ani yace at-taraku sababun lil halaki fid dunya kai ba mu a gidan lahira ba kecere ne da miƙe kafa wurin ni'imomin duniya da facaka sababi ne da ke jawo Allah ya halakar da mutum ko ya halakar da wata al'umma a rayuwar duniya qala Allah azza wa jal Allah mai girma da buwa ya ce wa kam qasamna min qaryatin so nawa ne muka halakar da wata al'umma qasamna wato mun halakar da ita ce muka muka isti'salinta muka cicciko ta daga tushenta muka halakar da ita shine kasamna mun halakar da ita wato irin halakar wannan wanda sai da aka ciccibo ta daga tushenta shine wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan abin da ya sanya Allah ya halakar da ita saboda ta kasance azzalim wa ansha'na ba'da qauman akharin bayan mun halakar da wannan alqarya Allah ce sai kuma muka fari muka kirkiri waɗansu al'ummomin kuma daban koma bayansu Allah ce so nawa aka yi wannan don haka akwai wanda Allah ya gaya maka so akwai ma wanda kila Allah bai gaya maka so ba amma dai Allah ya tabbatar maka cewa ba ɗaya bane ba biyu bane ba uku bane an halakar da alƙaryoyi da dama kasancewarsu azzalimai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗansu al'ummomin suka maye musu falamma ahasu ba asana yayin da suka shinshini ga azaban mu tazo suka ga alamomin ta ya bayyana cewa lallai Allah zai halakar da su idahum min hayar khudud sai suka fara gudu sai suka fara barin garuruwan nasu suna gudu suna neman mafaka sai Allah ce la tarkudu ina ku daina gudu warji'u ila ma utriftum fihi ku koma ne zuwa ga wannan dadin da aka jiyar da ku a ya za a yi ga ku da gine-gine manya-manya ga ku da motoci na alfahari ga ku da akwatunan kayan sawa wani akwatunan shi sun kai goma duk na kayan sawa ne na gaya muku akwai wanda aka ce akwatunan hulunan shi kawai ya kai akwatu uku manya-manyan akwatuna yana da hulunan sawa sama da guda ɗari uku da wani abu sama da guda ɗari uku da haka in kullum zai sa wata hula to zai shekara ɗaya bai maimai ba to ballantana ma wata in aka sa ta shi kenan an gama da ita kenan kullum cikin ƙara odansu ake yi zai wahalar gaske a yi sati a yi wata biyu uku sai an yi odan waɗansu hulunan kamar guda talatin guda arba'in. To mene na gudu kai da kake da akwatunan riguna, akwatunan huluna, akwatunan takalma, kana da ƙyale-ƙyale ga gado an ƙawata shi, ga gida an ƙawata, ga komi ga abinci, ababen da ake aka gina gidan da shi ma duk daga Dubai, daga Germany, daga China, daga Japan aka zo da su. kai da kake da irin wannan ababen kecere ne agogonka kawai na zinare guda nawa ne zobanka na zinare guda nawa ne famfan bayinka na zinare guda nawa ne to mene na gudu kuma shine Allah ke musu wannan izgilancin aka ce la tarkudu ai kar ku gudu warji'u ila ma utiratum fihi ku koma ne zuwa ga wa'annan ni'imomin da aka yi muku kyale-kyale da daɗin rayuwan wa masakinikum da waɗannan gidajen naku na alfahari manya-manyan gidaje da gidan sarauta da gidan mulki ku koma gidajen ku mana na mulki na sarauta la'allakum tus'alun ai in ma kuka koma gidajen naku ila masu roƙo su zo suna roƙon ku da Allah ya taimake mu da kaza a taimake mu da kaza wannan ni'imin da kuke ciki wanda zai iya bayar ce to muna excellency a taimaka mana da kayan sawa wani zai zo ce a ba su kaza ai la'allakum tus'aluna ba ku ne manyan gari ba ba ku ne manyan kasa ba ba ku ne wanda ke neman kwangila sai ya hada da ku ba ba ku ne babu wanda ya isa ya ji daɗi ya noma noman shi ta fita ko ya samu aiki aiki mai gwaɗi ba sai ya bi ta hanyar ku ku ake zuwa ana kamun kafa da aiku da ku ai da Allah excellency ko kuma ranka shi daɗe da Allah a sa mana hannu da Allah a kira wani da Allah a roƙan mana wani duk ba ku ne ake wannan ba to ku koma zuwa ga waɗannan gidajen naku mana la'allakum tus'aluna ai me yiwa a zo a ci gaba da roƙon ku ku sa hannu ko kuma ku sa baki ai mutum wata alfarma to kaga wannan izgilanci ake musu to shine malai ce qala ibn kathir al-imam ibn kathir yake cewa la tarkubu kar ku gudu kar ku gudu warji'u ila ma utriftum fihi ku koma zuwa ga abin da aka ni'imtar da ku ya ce ha za ta hakumin bihim wannan kamar wani izgilanci ne ake musu kamar ana musu wani wani wani wani hannunka mai sanda ne ka annahu qila lahum kamar an ce musu ne la tarkudu haribin min nuzul al'azabi a kar ku gudu mana saboda kun ga azaba ta sako menene gudu dun kun ga azaba ta sako warji'u ila ma kuntum fihi min ni'ima ku koma wannan inda kuke din cikin ni'imomi wa surur da yalwa da walwala wal ma'isha da rayuwa mai daɗi wal masakin tsayiba da gidaje manya-manya a jin alfahari ko koma wani ai bai ba maganar gudu kuma idan dai kuma in ka ga azaba za ka gudu to ai kuma an yi ba a yi ba ke wani ya gama gwamna ya fito daga wannan babban gidan amma efcc sun saso shi a gaba yana gudu ai sai mu ce la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi ka koma wannan gidan mana ai zaka ji an jima an zo ana excellency fa ranka shi dadi ana zubewa ana gaishe ka ba kai kake sa hannu a albashin jiha ba to ai ka koma mana ai zaka ga an zo maka yan yan yan account yan wane ne za a zo maka a ce ranka shi dadi a sa hannu za a yi albashi izgilanci Allah ke musu idan azaban Allah ta zo halakarwa ne kawai in ma ka so ka guje mu azabin Allah ba za ka iya ba to wannan duka dai malam yana kawo su ne domin mu gane irin yadda Allah ya zargi kecere ni da miƙe kafa cikin ni'imomi da facaka har ya kangarar da mutum ya shagaltar da shi daga al'amarin Allah sai mu dakata anan insha Allah ta'ala a zama ta gaba sai mu karanta na hudu da na biyar da na shida daga nan kuma sai mu je irin yadda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama suka zargi kecere ni da facaka a cikin al'amarin rayuwar duniya abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma bihamdika